الحمد لله المتفرد بالملك والخلق والتدبير يعطي ويمنع وهو على كل شيء قدير له الحكم وله الأمر وهو العليم الخبير لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه وهو اللطيف القدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها صادقا من قلبه من أهوال يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة ولا يدخل الجنة إلا من أطاعه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن تقوى الله نجاة ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره عباد الله إن أغلى ما يملك المرء الدين والوطن وما من إنسان إلا ويعتز بوطنه لأنه محد سباء ومدرج الخطى ومرتع طفولته وملجأ كهولته ومنبأ ذكرياته وموطن آبائه وأجداده ومأوى أبنائه وأحفاده حتى الحيوانات لا ترضى بغير وطنها بديلا ومن, أجل ومن أجله تضحي بكل غاد ونفيس والطيور تعيش في عشها في سعادة ولا ترضى بغيره ولو كان من حرير والسمك يقطع الآلاف الأميال متنقلا عبر البحار والمحيطات ثم يعود إلى وطنه وهذه النملة الصغيرة تخرج من بيتها ووطنها وتصعد على الصخور وتمشي على الرمال تبحث عن رزقها ثم تعود إلى بيتها بل أن بعض المخلوقات إذا تم نقلها عن موطنها الأصل فإنها تموت فالكل يحب وطنه فإذا كانت هذه سنة الله في المخلوقات فقد جعلها الله في فطرة الإنسان ما الذي جعلهم يتحملون كل ذلك إلا حبهم لوطنهم وديارهم لذلك كان من الحقوق والواجبات الاجتماعية في الإسلام والتي غرسها في فطرة الإنسان حقوق الوطن والأرض التي يعيش فيها ويأكل من خيرها ويعبد الله تحت سمائها وأول هذه الحقوق الحب الصادق لهذا الوطن أيها المؤمنون عباد الله لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب مكة المكرمة مودعا لها وهي وطنه الذي أخرج منه فقد روى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك قالها بلهجة حزينة مليئة أسفا وحنينا وحسرة وشوقا مخاطبا إياها ما أطيبك من بلد ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معلم البشرية يحب وطنه لما قال هذا القول الذي لو أدرك كل إنسان مسلم معناه لرأينا حب الوطن يتجلى في حقوقه يتجلى في أجمل صوره وأصدق معانيه ولأصبح الوطن لفظا تحبه القلوب وتهواه الأفئدة وتتحرك لذكره لذكر المشاعر ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة في طريقه إلى مدينة اشتد شوقه إلى مكة فأنزل الله عليه قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وعندما هاجر إلى المدينة واستوطنها كان يدعو الله أن يرزقه حبها كما في صحيحين اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد رواه البخاري وفي مسلم اللهم بارك لنا في تمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في ساعنا وبارك لنا في مدننا في مدنا رواه مسلم عباد الله إن ارتباط الإنسان بوطنه وبلده مسألة متأصلة في النفس ومستقر الحياة ومكان العبادة ومحل المال والعرض ومكان الشرف على أرضه يحيا ويعبد ربه ومن خيراته تعيش ومن مائه يرتوي وكرامته من كرامته وعزته من عزته به يعرف وعنه يدافع والوطن نعمة من الله على الفرد والمجتمع ومحبة الوطن طبيعة طبع الله النفوس عليها ولا يخرج الإنسان من وطنه إلا إذا اضطرته أمور للخروج منه كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه الذين كفروا من مكة قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهذن إن الله معنا وكما حدث لموسى عليه السلام قال فلما قضى موسى الأجل وسار, وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا إن المسلم الحقيقي يكون وفيا أعظم ما يكون وفاء لوطنه محبا أشد ما يكون الحب له مستعدا للتضحية دائما في سبيله بنفسه فأين هؤلاء الذين يدعون حب الوطن والوطنية ولا ترى في أعمالهم وسلوكياتهم وكلامهم غير الخيانة والعبث بمقدارتها وال... وال... ويبيع الوطن لأعدائها وتأجيج الفتن والصراعات بين أبنائها ونشر الرذيلة ومعاربة الفضيلة أين الوفاء للأرض التي عاشوا فيها وأكلوا في خيراتها ومنعوا خيراتها لأهلها وطن رؤساؤها يعجزون عن تسخيه المستشفيات والمدارس إلى الخارج وذهبوهم إلى الخارج وأزواجهم وأبنائهم إلى التمريض والدراسة أين الاستقلال وأين الحرية وذهبوا إلى خراب الوطن ويدعون إلى الاستقلال وعيد الاستقلال والحق ليس الاستقلال وليس الحرية وبالحقيقة خيانة كل يعرف هذا والله المستعان عباد الله ومن حقوق الوطن أن يسعى كل فرد فيه للحفاظ عليه وتنميته وازدهاره ليشعر جميع أفراده أنهم متساوون في الحقوق والواجبات لا فرق بينهم ولا تمايز فحب الوطن لا يكون بمجرد الكلمات والشعارات بل هو مرتبط بسلوك الفرد المحب ارتباطا لانفكاك منه يلازمه في كل مكان في حله وترحاله في المنزل والشارع في المقر عمله وفي سهولة ووجدانه حب الوطن يظهر في احترام أنظمته وقوانينه وفي التثبت وفي التثبت بكل ما يؤدي إلى وهدته وقوته حب الوطن يظهر من في المحافظة على منشآت على منشآته ومنجزاته وفي الاهتمام بنظافته وجماله حب الوطن يظهر في الإخلاص العامل في مصنعه والموظف في إدارته والمعلم في مدرسته حب الوطن يظهر في إخلاص أصحاب المناسب والمسؤولين فيما تحت أيديهم من مسؤوليات وأمانات حب الوطن يظهر في المحافظة على أمواله وتر- وثرواته حب الوطن يظهر في تحقيق العدل ونشر الخير والقيام بمصالح العباد كل حسب مسؤوليته وموقعه حب الوطن يظهر في المحافظة على أمن على أمنه واستقراره والدفاع عنه حب الوطن يظهر بنشر القيم والأخلاق الفاضلة ونشر الروح التسامح والمحبة والأخوة بين المجتمع وأن نحقق مبدأ الأخوة الإيمانية في نفوسنا وأن ننبذ أسباب الفرقة والخلافات والتمزق وأن نقيم شرع الله والقوانين الوطن في واقع حياتنا وسلوكنا ومعاملاتنا ففيه الضمان لحياة السعيدة وآخرة طيبة قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة اللهم ألف على الخير قلوبنا واجمع ما تفرق من أمرنا هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين اللهم رد كيد الكائدين ورد شماتة الخائبين اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والأمان في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نكمتك وجميع سخطك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا من عبس العابسين اللهم احفظ بلادنا من عبس العابسين وكيد الخائدين وعدوان المعتدين اللهم حفظنا بلادنا من المعتدين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم اللهم اقسم ظهورهم واجعلهم عبرة لمن بعدهم اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا الغالية من كل سوء وأن تدم علينا نعمة الأمن والأمان وأن توفق قائدنا لكل ما تحب وترضى اللهم ارحم شهداءنا واهكن دماءنا واحفظ أمننا أمن بلادنا وفقنا لما فيها من الخير يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mu tana magana akan ƙasa wato ƙasarmu ta gado a daidai lokacin da ake bukin samun yancinta daidai lokacin kuma zalunci yake ƙara hauhawa a wajibi ne mu so ƙasar kamar yadda annabi ya koya mana wajibi ne mata fatan alheri wajibi ne mai mata addu'a saboda idan ta yi kyawun mu ne idan ta yi munin ma mu ne in ta rinsa duka da mu za a risa na haka dole mai mata fatan alheri amma a gefe guda dole kuma mai kira ga shugabanni kuma a gaya mutu gaskiya ba zai sa don mun yi addu'a ba za mu faɗi abubuwan da kuma suke faruwa na muni a cikin ƙasar wadda shugabanci yana da daman ya dakile su kuma ya ƙiya dakile su muna fatan alheri kwarai da gaske a ƙasar kuma muna mata addu'a kwarai da gaske ba yau ba shaida ne wannan mimbarin zai yi shaida kullum muka zo hudu ba sai mun yi ma ƙasar nan addu'a kullum duk juma'a sai mun saka ƙasar a addu'a wannan ba zai sa don muna addu'a ba za mu faɗa ma shugabanci laifinsa ba domin yana da laifi cikin lalacewa da tabarbarewar ƙasar wannan ita ce gaskiyar magana ƙasar da suke taruwa wai za su yi mata bikin samun yanci a lokacin da wasu maza da mata an ɗaure su a daji ana musu bulala a lokacin da mata suna ihu ana musu bulala a cikin daji a lokacin wasu suke gyara su yi decoration ɗin guri wani za su bikin yanci wani irin yanci ne ƙasar da masu shugabanci a cikinta ba su da asibitin da suke jinyar kansu a ciki sai dai su fita waje ƙasar da a cikinta 'ya'yan masu mulki a ƙasar ba su da makarantar da suke yi ƙasar da a cikinta ake kone ƙauyuka ƙasar da a cikinta ake koran mutane da garuruwansu kasar da a cikinta ne talakawa da suka gaji gonakai iyaye da kakanninsu an hana su noma su a wannan kasar ne wasu mutane suke taruwa wai za su bikin yanci kana zaune ba abin da kake kana kallo ana irin waɗannan abubuwa mutane sun gaji gonakai a wajen iyayensu da kakanninsu sun kasa noma su saboda rashin tsaro mata da maza ana nuna bidiyonsu masu azabtar da su suna musu bulala a cikin daji suna ihu suna kuka duniya tana kallo kuma shugabanci yana cewa wai an ci gaba har cewa ma ake wai na ji wani an ruwaito shi yana cewa wai wai wai an ci gaba an samu makaranci dubu ashirin da wani abu a najeriya na sakandare to sai ga gaya mana me a cikinsu wanda yake koyarwa a sakandare ma ya haɗa ɗansa ya kai makarantar da ba ta gwamnati ba don yana ganin ilimin ya fi a can ai ba gini kada yake bukata ba balle ma ginin wani kango ne babu wani abu a cikinsa wannan kasar ita ce shugabanci ke fitowa ya yi wa mutane ƙarya ya yaudari mutane ya faɗi abubuwan da zai faɗa kawai ya tafi ya je ya zama sa magoya bayansa su ta rawa ana masa waka a saka 'yan mata suna musu rawa waɗannan su ne waɗanda aka danka musu amanar al'umma a ƙasar wannan ƙasar haka ta zama ina kishin ƙasar ina son kasar yake sau da aka shi yasa kasa wata aba ce kamar a farkon hudu babban ambata matattarar kowane ɗan ƙasa ne kuma wallahi ko tafiya kai kana son ka dawo ƙasar ku saboda ƙasar ka ce haka manzon Allah ya ji lokacin da ya bar Makka haka kai ba kake ji ko umra ka tafi ko amerika ka tafi duk inda ka tafi in kai wata biyu wata uku sai ka tuno ƙasar ka kana son ka dawo amma ga wanda yake shugabanci a kasar ka banda ƙarya da yaudara ba abin da yake maka wannan shi ne za a zo ana cewa an shekara 60 to da aka shekara 65 din me aka yi kusan fa yadda aka karbe ta a can wancan lokacin wancan lokacin ya fi 65 din da ake magana a yanzu kuma shugabanci ne wancan lokacin ya faɓasa duk sun tafi har yanzu addu'a ake musu da fatan alheri ko mai kuka shuka a yanzu ko kwangila kuke bayarwa sai kun saka kudinku a ciki babu tishin kasar ba komai duk abin da ka bayar na aiki sai an cire maka fasantas wani kishin kasa kake da shi wani kishin kasa kake da shi kasar da 'ya'yan kasar ana kona su wasu garuruwan kowa ya gani an kona su an kori mutanen gudan an kama matansu an tafi da su suna kuma da shugabanci kuma kar a maka magana sai dai a fito a yi teba maka wannan ba gaskiya ba ne yaudara ce wannan ba gaskiya ba ce dole ka sani dole ka sani ko a jihar ka ko a kasar ka shugabanci dole amana sai Allah ya tambaye ka wallahi sai Allah ya tambayi kowa Allah zai tsaye da mu duk waɗanda suke da hannu kan wannan abu sai Allah ya tambayi kowa ba wai ka fito ne a maka waka a maka rawa ka taka rawa ka yi abin da ka ga dama da dukiyar mutane ka ɗebi kuɗi ka yi afurudin ɗinsu a kan banza abin da ba zai yi wa mutane amfani ba yawon banza yawon wofi kawai a kashe kuɗin al'umma a zo a zauna Allah ba zai bari ba waɗanda aka zalunta ku koma wajen Allah ku gaya ma Allah Allah ba zai bari ba ittaqi da'watal mazlum ku ji tsoron addu'ar waɗanda aka zalunta ana zaluntar mutane ɗazun nan naga wani ya sake wani bidiyo ga wasu mata ana dukansu a cikin jeji ga wasu mazaje an ware su ana dukansu a cikin daji suna ma neman taimako da wai taimakon ma ba na gwamnatin kasar nan suke nema ba suna kiran faransh suna kiran america suna kiran london suna kiran ina ne wasu suna neman taimakon su saboda suna ganin nan ba za a musu komai ba wallahi duk wanda bai ji wannan tausayin ba idan uwarsa aka kama zai gane idan babanka aka kama za ka gane idan wani naka aka kama za ka gane in matarka aka kama ko yayanka dole ka ji bakin ciki wanda ya saka abun shi ma hawaye yake zubarwa yana kuka ko kai da ka kalla dole hawaye ya zubo maka kuma a kasar da ake biki ana ta tara ciwon waya ana yanci wadda ku ji tsoron Allah shugabanci shugabanni ku ji tsoron Allah wallahi za mu mutu za mu koma wajen Allah godiya ta tabbata ga Allah makadaici mai mulki mai halitta mai daidaita al'amura yana bayarwa yana hanawa shi mai iko ne a bisa komai hukunci nasa ne al'amura nasa ne masani ne mai ba da labari ba wanda zai juyar da hukuncinsa babu mai bibiya akan hukuncin Allah sa'annan shi mai tausayi ne mai iko muna shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda bai da abokin tarayya shaidawar da za ta tseratar da mai faɗanta na gaskiya a cikin zuciyarsa daga mummunar tashin azaba na ranar tashin alkiyama ranar da mutane za su tsaya ga ubangijin talikai muna shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai muna shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne ma'abocin ceto ba wani mai shiga aljanna sai wanda yi ma annabi da'a shugaban farko da na ƙarshe tsira da amincin Allah su tabbata gare shi tare da sahabbansa gaba ɗaya da duk waɗanda suka bibiya a gurabensu suka koyi da halayyarsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah shi ne tsira wanda duk ya ji tsoron Allah zai sanya masa mafita zai azurta shi ta inda baya tsammani wanda ya dogara da Allah Allah zai azurta shi ta inda bai zato Allah mai kaiwa matuƙa ne cikin al'amarinsa ya ku bayan Allah mafi tsada na abin da ɗan adam zai mallaka shine addini na biyunsa mafi tsadar abin da zai mallaka shine ƙasarsa babu wani mutum face yana girma ko yana ji da kansa saboda ƙasarsa saboda ƙasarsa ita ce mashimfiɗarsa yana yaro ita ce kuma magirmarsa da makomarsa yana girma ita ce wurin kiwonsa a lokacin da yake saurayi ita ce makomarsa matattararsa a lokacin da yake tsufa ita ce kuma maɓuɓɓugar tarihinsa idan ya yi abin kirki ita ce kuma ƙasar babansa ƙasar kakanninsa ita ce matattarar 'ya'yansa da jikokinsa hatta dabbobi ba su yarda a canza musu gurin zamansu ba da wani abu daban a gidajensu saboda haka dan adam yana sadaukar da kansa da dukkan wani abu mai tsada mai daraja domin ci gaban ƙasarsa tsuntsu a sama da yake yawo yana rayuwa ne a cikin gidansa a lokacin da ya samu mutuntakar zaman lafiya a cikin gidansa wa koda ko za ka canza baya bukatar wani canji koda ko za ka kai shi gidan alhariri ne kifi a ruwa yana tafiya mai nisa na milulluka da yawa idan ya ci ya ƙoshi ya kuma dawo a cikin kogi da inda yake zama ya rayu hakanan tururuwa tana fita ta yi tafiya ta binciki abincinta sannan kuma idan ta samu ta dawo matattarata haka ɗan adam yake hakanan dan adam yake tafiya yayi tafiya wurare daban-daban duk abin da ya samu zai rungumo ne ya dawo da shi kasarsa balma da yawa daga cikin wasu halittu idan ka cire su a cikin gidajensu mutuwa suke yi kowanne yana soyayya ga kasarsa idan haka ɗabi'ar ɗan adam take kuma haka sunnar Allah take lalle babu shakka Allah ya sanya fitrar ɗan adam da ya so kasarsa shi Allah shine tabaraka wa ta'ala ya kaji kasa ya halittar da dan adam kuma a ciki ya kuma sawa masa san kasar a cikin sa yake yin kafa gida a wannan guri saboda haka ya zamanto yana daga cikin haƙƙin dan kasa da wajibansa al'umma ko gwamnati ko masu mulki su kula su dasa dukkan wata fitira ta tsayar da haƙƙoƙin 'yan ƙasa da kuma yi ma 'yan ƙasa adalci da tsare musu jininsu da tsare musu lafiyarsu da kuma tsare musu rayukansu su ci daga arzikin ƙasa su bautata ma ubangijin ƙasa a ƙarƙashin ƙasa sa'an nan kuma dukkan abin da ya shafi haƙƙoƙi a sauke musu ya ku muminai annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana da makka mai girma yana mai mata bankwana a matsayinta na ƙasarsa a lokacin da aka fitar da shi abdullahi ibn abbas ya ruwaito hadisi yana cewa mandan tsira sallallahu alaihi wasallama ya gaya ma garin makka ya ce babu abin da ya fi ki tsarki babu wani gari da nake so kamar ke babu inda nake son in rayu kamar garin makka in ba dan mutane na sun fitar da ni ba daga cikinki ba zan je wani gari in je in zauna ba annabi ya faɗi wannan da harshe na bakin ciki da cika da damuwa da tausayawa kansa da kuma baya son fita da shauki da yake da shi akan garin makka yana magana da makka da kanta tare da cewa makka ba mutum bace da ake magana da ita yana ce miki ya garin da tafi ko ina tsarki ba don an fitar da ni ba daga cikinki ba zan fita ba annabi yana faɗin wannan magana wato a matsayin tausaya ma kansa da kuma damuwa da rabuwa da ƙasarsa da yake da ko da mutum musulmi zai riski wannan ma'ana da za ka ga cewa soyayyar ƙasarsa tana bankasuwa a cikin zuciyarsa kuma ma'anonin ƙasar suna bayyanuwa kuma da garin zai ko ƙasar za ta waye gari da zamanto cewa mafi soyuwa ce a zukatan mutane zukatan mutane za su koma zuwa gare ta amma saboda hali da ake ciki da irin yadda shugabanci ya yi watsi da haƙoƙi da wajibai da suke kansa na 'yan ƙasa sai 'yan ƙasar suka wayi gari ba su ma kishin ƙasar ba su ma damuwa da ita saboda banda wahalhalu ba abin da suke samunsu na ƙuncin rayuwa na harajai da ake ta ɗorawa na abubuwa da ake kuntata musu na kashe-kashe na rashin tsaro na babu zaman lafiya na babu aminci a ko'ina kake a tsoro sai ka ga wadda ma ya samu fita daga ƙasar murna ma yake lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya iso juhufa a kan hanyarsa wato ta madina wato sai damuwarsa da makka ta ƙaru sai yake cewa sai Allah tabaraka wata'ala ya saukar masa da aya yana cewa wanda ya farlanta fitarka daga garin Makka kuma zai dawo da kai zuwa gare ta nan gaba saboda shaukin da annabi yake da shi lokacin da ya hijira zuwa ga Madina ya taka kasar garin Madina sai annabi ya daga hannu yana addu'a yana cewa Allah ka azurta ni son garin Madina ka azurta ni da shi ya zo cikin sahih Buhari da Muslim yanzu Allah yana cewa ya Allah ka sanya son madina a gare ni kamar yadda ka sanya son makka a gare ni ko fiye da haka ya zo a cikin ruwayar imam muslim manzo Allah yana cewa Allah ka yi albarka gare mu cikin dubinanmu na madina ka yi albarka gare mu a cikin garin madina ka yi albarka a cikin wato sa'inmu na au ka yi albarka a cikin wato kwanukanmu na saye da sayarwa babu shakka ɗauruwar ɗan adam da ƙasarsa da kuma garinsa wata matsala ce wadda take da asali a cikin zuciyar ɗan adam da inda ɗan adam ya tafiya yana da buƙatar dawowa yana kuma matabbaci ne a cikin rayuwarsa kuma wuri ne na bauta ba Allah kuma wuri ne na samun arzikinsa da dukiya kuma wuri ne na mutuncinsa kuma wuri ne na ɗaukakarsa ƙasa ce wadda yake rayuwa a cikinta yake bautata ma ubangijinsa yake ci daga alhairanta yake rayuwa daga ruwanta yake sha daga karamar ƙasar ne yake samun karamci daga buwayar ƙasar yake samun buwayarsa da lalacewar ƙasar kuma yake samun lalacewarsa da tozartuwar ƙasar yake samun tozartuwar rayuwarsa yana sani da irin waɗancan halayya nagartattu waɗanda shugabanni suke nuna wajen gina ƙasa da tausayi ya zamanto 'yan ƙasa suke kare ƙasa kasar kuma ta dawo ni'ima a kansu akan ɗaiɗaiku da jama'a gaba ɗaya saboda haka za su so kasar ɗabi'a ce na son ƙasa wadda Allah ya ɗabi'antar da ɗan adam akan garinsu yana son sa saboda haka babu mai fita daga garinsu sai wanda bukata ta zama ya masa dole sai ya fita kamar yadda ya faru da annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kafirai ne suka fitar da shi daga garin qur'ani yana kasa so labarin yana cewa idan ba ku taimake shi ba to hakika Allah ya taimaki annabi a lokacin da kafirai suka fitar da shi suna tafiya shi da abokinsa abubakar lokacin da suka kasance cikin kogo lokacin da yake ce mu abokinsa kada ka yi bakin ciki Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da mu kamar yadda bukata ta fitar da annabi Musa a bisa dole lokacin da ya yi madayana bayan ya gama bukatunsa Allah yake cewa lokacin da ya gama bukatansa sai ya nemi dawowa inda mahaifarsa take da haka kowane ɗan ƙasa yana buƙatar ƙasarsa amma rashin adalci da zalunci irin na shugabanci da rashin kula da haƙƙin ɗan adam da zubar da jini da kashe-kashe da rashin tsaro da kuma ƙuncin rayuwa ya saka mutane da yawa suna jin ƙasar ta fita a kansu babu shakka shugabanci ya sani haƙƙi ne ya tsare waɗannan al'amura ba ya tara mutane ya ta musu ƙarerayin da ba su kenan ba ya ta maganganun da ba su kenan ba wanda ko matansa da 'ya'yansa da na kusanta sun san cewa ƙarya yake ma al'umma wajibi ne na musulmi ɗan ƙasa ya zamanto cewa yana cika dukkan wasu alƙawura domin ƙasarsa ta ci gaba ya zamanto mai soyayya mai tsananin soyayya zuwa ga ƙasarsa mai tanadi domin ya sadaukar da kansa akan wannan tafiyar ƙasar tasa domin ta zamanto mai ƙasa da mutunci ina shugabanci yake a lokacin da ya zamanto wasu al'ummarka an tsare su a daji ana musu bulala wasu ƙauyuka an ƙona su wasu kasuwanci an hana su tattalin arziki yana karyewa a lokacin da ba ruwanka da jinin waɗanda ake kashewa ba ruwanka da waɗanda ake musu bulala a cikin daji ana ƙona ƙauyukansu ana fitar da su ‘yan ta'adda suna yin abin da suka ga dama kana zaune kuma kana zaune kana kallon waɗannan abubuwa ina waɗanda suke da'awar san ƙasar ina da'awar san ƙasa da kake yi lalle babu shakka cikin ayyukanka ba a gansu ba cikin tsare-tsarenka kuma ba a gansu ba hasali ma abin da ake gani cikin ayyukanka shine ha'inci da wasa da rayukan mutane da wasa da wato mutuncin ƙasa ka sayar da ƙasa ga abokan gaba ka tattaro basussuka ka zuba wa mutane ka tanadi dukkan kafofin fitina in banda addu'o'i da mutane suke watakila da kasar ba yanzu ba haka take ba da yadda kake fura wutar fitina da maganganunka da yadda suke nuna wasu ma suna da'awar Najeriya ba ɗaya bace saboda haka kuma suna shugabanci suna watsa ɗabi'u munana suna yaɗan abubuwa kyawawa suna girmama kuma a shararai a cikin wannan ƙasa suna barin bayin Allah ilimi ya mutu jami'o'i suna da barazanar yajin aiki asibitoci ba magani makaranti babu abubuwa tattalin arziki ya durkushe ina yancin yake an rayu kuna cinye arzikin ƙasa kuna ɗebe alhairanta kuna ba mu wasu kuna hana 'yan ƙasar alherin wannan ƙasa ɗin shugabanni sun kasa wajen ma su inganta asibitoci ko jinyar kansu ba sa yi a cikin wannan ƙasar hakan nan ƴaƴansu ba sa karatu a wannan ƙasar sun ɗebe ƴaƴansu sun fitar da su ƙasashen waje idan rashin lafiya ya same su ƙasashen waje suke tafiya da su da matansu suke tafiya da ƴaƴansu da waɗanda suka mara musu baya sun manta da al'umma ina ƴancin yake ina hurriyar take sun tafi suna rusa ƙasa suna abubuwan da ba su kenan ba babu shakka hakikanin gaskiya wannan ba shine yanci ba hasali ma wannan ha'inci ne kuma kowa ya san haka Allah kade muke neman taimakon sa ya ku bayin Allah kasa tana da haƙƙi da shugabanni da ɗaikokun mutane kowa ya zamanto cewa zai yi abin da zai bunƙasa ƙasa zai yi gaskiya zai tsare amana zai zamanto cewa shugabanni su mayar da 'yan ƙasa suna da daidaito cikin haƙƙoƙi ba wai araba arzikin ƙasa a babu wasu fifiko a hana wasu ba babu bambanci a tsakani ya zamanto cewa son ƙasar ake da son 'yan ƙasar gina ƙasa baya faruwa kawai da kalma ba tare da aiki ba da kafa wasu alamomi kawai don yaudara ka cutar da al'umma ka bari ana cutar da su sannan ka zo ka kafa tutar najeriya ka nuna wa mutane wai najeriya tana da yanci kuma ba abin da ka yi wajen tsare jinin mutane wajen rayukan mutane wajen lafiyar mutane wajen ilmantar da mutane tsarin ka bai yi ba son ƙasa yana bayyanuwa ne wajen girmama tsare-tsaren ƙasa da dokokinta da kuma tabbatar da su a dukkan abubuwan da ya shafi abin da zai ɗayanta 'yan ƙasa ba ya raba kansu ba son ƙasa yana bayyanuwa ne wajen kiyayewa da samar da abubuwa na aikin yi da sana'o'i da ilmantar da mutane da himmantuwa da tsare-tsare da kare ƙasar son ƙasa yana bayyanuwa ne wajen ikhlasi da tsarkake ayyuka da yin su don Allah da kafa masana'antu da sauran abubuwa son ƙasa yana faruwa ne wajen inganta ma'aikata da ma'aikatunsu da tafiyar da ayyuka son ƙasa yana faruwa ne da bayyanuwarsa wajen ba da ilimi a makaranci son ƙasa yana bayyanuwa ne wajen cewa dukkan ma'abota mukamai su sauke wajiban da yake kansu a kansu cikin ƙarƙashin wato dokokin da aka tanada da kuma tsare amanoni san ƙasa yana bayyanuwa wajen kiyaye dukiyar 'yan ƙasa kada a yi musu almabazzaranci da ita son ƙasa yana bayyanuwa wajen tabbatar da adalci a tsakanin al'umma da kuma yaɗa alhairai da tsayuwa da abin da zai kyautata bayan Allah kowa sai ya tsaya da wajibinsa amma shugabanci shi ya fi cancanta da wannan son ƙasa yana tabbatuwa ne wajen tsare aminci da bawa 'yan ƙasa zaman lafiya da kuma kare musu dukkan wasu bala'o'i da musu jinya idan ba su da lafiya son ƙasa yana bayyanuwa ne wajen watsa dukkan kyawun ɗabi'u nagartattu ba wai yaɗa abubuwa waɗanda suka zamanto munana ba sannan kuma a saka ma al'umma sauƙi a cikin ranta a saka 'yan uwantaka a tsakanin al'umma zamanto 'yan uwan juna a tabbatar da 'yan uwan juna yana tabbatuwa cikin rayukan mutane sa'annan kuma a yi watsi da dukkan abin da zai raba kan 'yan ƙasa da kawo saɓani da ɗaiɗaituwarsu sannan kuma a tabbatar da shari'a da dokoki a bayan ƙasa wannan ya sai ya tabbata cikin rayuwarmu sannan muka san cewa lalle babu shakka akwai wato 'yanci a cikin ƙasa sannan kuma muka san cewa muna da garanti akan rayuwarmu za ta yi kyawu ƙarshe kuma za mu shige cikin gidan aljanna manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta muminai da cewa muminai misalansu wajen ƙaunar juna da tausayin juna da rangwamen juna kai ka ce jiki ne guda ɗaya idan wata gaba ta yi ƙaran wani ciwo to dukkan sauran jikin yana ɗaukan zafi da kuma raɗaɗi Allah muke roƙo ya haɗa mu cikin alheri ya haɗa zukatanmu cikin alheri Allah kuma muke roƙo ya hana mu da rarrabuwar kai ku yi wa manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce ku to lalle Allah da mala'iku suna salati ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ku masu imani ku yi wa annabi salati sare da sallamawa Allah ka yi salati da tsira da aminci da albarka a bisa wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa gaba daya Allah ka buwayar da musulunci da musulmai Allah ka buwayar da musulunci da musulmai ka kaskantar da shirka da mushrikai ka dirkakar da makiyanka makiyan Allah makiyan addini ka taimaki bayinka masu dayanta ka ya Allah Allah muna roƙonka ka halakar da azzalumai da zalumai Allah ka fitar da mu a tsakanin su muna kubutattu Allah ka mayar musu da kaidun su akan su ya Allah ubangiji ka mayar da kiyayyar su da suke akan su ya Allah ya Allah ka amintar da mu cikin kasar mu ya Allah ka dawwamar da aminci da amintuwa a cikin wannan kasa da garuruwan mu da gidajen mu ya Allah ya Allah muna neman tsari daga dukkan bala'i muna neman tsari daga riskar takiyai muna roƙon tsari daga mummunar kaddara muna neman tsari daga dariyar makiya ya Allah muna roƙonka abin da zai wajabta rahamarka akan mu ya Allah da gafararka wacce take mafi girma da ba mu ganima a cikin kowane aikin alheri da muka yi da kubuta daga dukkan zunubi da rabauta da aljanna da tsira daga wuta ya ma'abocin ɗaukaka ya ma'abocin girma ya Allah ka kyautata ƙarshen mu cikin al'amura dukkan su gaba ɗaya ka tseratar da mu daga wulaƙancin duniya da azabar lahira ya Allah muna roƙonka ubangiji ya Allah muna roƙonka tsari daga gushewar ni'imarka da juyawar lafiyarka da saukar fuju'a ta musiba da kuma dukkan wani fushinka ya Allah ka tsare mu ya Allah ka amintar da mu cikin ƙasar mu Allah ka amintar da mu cikin garuruwan mu Allah ka sanya Najeriya ta zamanto gari ne mai ƙasa ce mai aminci Allah ka kyautata waɗanda suke jagoranci a ciki ka taɓa zukatansu wajen jin tausayin al'umma Allah ka sanya jibintar al'amarin mu cikin hannun wanda yake jin tsoronka yake tsoron ka ya biyar darka ya Allah ya Allah kiyaye gidajenmu Allah ka kiyaye garuruwanmu Allah ka kiyaye ƙasarmu daga wasan masu wasa daga kaidin masu makirji daga shishigin 'yan ta'adda ya Allah ka tsare mu Allah ka tsare wa Allah ka tsare wato garuruwanmu daga masu ta'addanci Allah muna roƙonka masu ta'addanci kai ɗaiɗai da su idan ba za su shirya ba kai ɗaiɗai da su ya Allah ubangiji ka karya bayan su ya Allah ka sanya su zamanto abin lura a cikin al'umma ga waɗanda suke bayan su ya Allah muna roƙonka ka kiyaye ga ƙasar mu Allah muna roƙonka ka kiyaye ƙasar mu mai tsada daga dukkan wani mummunan al'amari ubangiji ka dawwamar da ni'ima da aminci da zaman lafiya da arziki a cikin wannan ƙasa Allah muna roƙonka waɗanda suka rasa cikin wannan ƙasa ka ba su marasa lafiya ka warkar da su matattun mu ka ji kansu ya Allah ubangiji ka saukar da albarka cikin wannan ƙasa ka yi albarka a rayuwar 'yar ƙasa ka yi albarka a gidajensu ka yi albarka a shagunansu ka yi albarka a kasuwanninsu ka yi albarka a ofisoshinsu ka yi albarka a gonakansu ya Allah ka sanya mu zamanto masu albarka Allah muna roƙonka ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tsayratar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in umu ila salatikum wa sawu sufufakum yarhamukumullahu wa iyyakum